بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون آه أيضا من أسئلة السر annabi nuhu alaihi salatu wassalam da Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa yake kiran su zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kan cewa shi yana ce musu inni lakum rasulul amin ni fa manzo ne daga Allah amintacce bisa isar da wannan sako da Allah ya bani fattaqullah ku ji tsoron Allah واطيعوني في بيا فيما أمركم به من توحيد الله أتكن أمر لكم الشيخ لشيء أتكن كأيت الله وطاعته ديبة بيا وما أسألكم عليه من عذر وما من عذر باب ولعين الله أسألكم عليه لنسي روحكم نكي تنبيهكم أكم من كتاب سابقهم إن إلا على رب العالمين ما أدري لا لا لا نئسا بسابق لم بيكرم سوى إلا على رب العالمين سوف أبنين الجالكي شين زيبان لا نئسا دون سابق فاتقوا الله وجدوا رب الله وأطيعوني كمن بيئيا يا من تاشي سوبيو سبودا إكارة أرففا كرمسو نسجدوا الله تبارك وتعالى
قالوا ونؤمن لك واتبع الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون قالوا سيسوسا النبي نوح سكي باشي أنسان أبن بيجيها مسلم suka ce masa a mu'minu laka yanzu ma gaskata ka akan abin da kaulik zancen kan nan da cewa kai manzon Allah ne za mu gaskata ka wata ba ka larzalun wa alhadi kaskantattun mutane su ne suke binka wanda ba su ce masunta da masaka da makamantansu su ne suke binka ya za mu zo mu imani da kai a nan suna nuna cewa su manyan mutane ne don haka ba za su zauna da ƙarƙarƙarƙun mutane ba to wannan al'adar kafirai ne wajen ka kin imani da annabin da Allah ya yi musu za ka ji a wani waje ma a cikin suratul hudin suna cewa ma na ka illa ba mislana wa ma na ka إلا الذين هم أراضون ما بادي الرأي سوى إلا إلا الذين هم أراضون ما هم تو معنى ba ma garin ka akan wannan isar da sako ba sai kai mutum ne irin mu kuma ba ma garin wanda suke bin ka nan sai waɗannan wanda suke kaskantattu ne suke bin ka ma'ana ba za mu bi ka ba to yawanci faɗin annabin Allah mutum ne kamar kowa kullum malamai suna gaya mana ba al'adan musulmi ba ne al'adan wanda yake ba musulmi ba ne shi ne yake kallon annabi mutum ne kamansa ma da yake illa basharan mislana wannan al'ada ce ta wanda yake ba ainihin musulmi ba shi annabin Allah abin girmamawa ne saboda sakon Allah da Allah tabaraka ta'ala ya bashi shi ne nan suna nuna ba za su imani da annabi Nuhu ba saboda ya kaskantattun mutane da suke jinka kala sai ce wa ma ilmi bima kanu ya'maluna ai wa ma ilmun li sani bai kasance gare ni ba bima kanu ya'maluna abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana imani da suka yi da Allah to ba da wani sani da zan ce a'a ba za a ba su lada ko ba za a karɓi aikin su ba ba da wannan masaniya don saboda su talakawa ne to a wajen imani kuma da ban babu mai kuɗi babu talaka duk abu guda ɗaya ne in dai wajen imani ne إن حسابهم إلا الله ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين annabi nuhu ya ci gaba da gaya waɗannan kafirai da kuka ce ba za su imani ba saboda akwai kaskantattun mutane tare da shi sai yake cewa in hisabu ai ma hisabu musa kayyar su ba ta ka zama ba illa ala rabbil alamin illa ala rabbi sai bisa ubangiji na shine zai musu sakayya law tashkuruna da ku kun san haka ai ma wato da da kun san haka da ba ku zarge su ba ma ibtumuhum da ba ku zarge su ba inda kun san cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne musu sakayya وما أنا بطارد المؤمنين kuma ni ban zarto mai koran muminai ba in ce su tafi don saboda kaskancin su ko wulakancin su ce ba zan karɓe su ba ni ban kasance akan haka ba a haka nan ma za ka ga Allah tabaraka ta'ala yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma kafiran zamanin sa sun nuna cewa sahabban nan da ba su da karfi to wai ya ne fitar da su gabarinsa su za su shigo su masu mulki Allah yake ce masa wala tadrudil ladina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga masa wannan to wannan al'adan kafirai ne duk inda mutane suke wanda ba su da karfi to wai su suna jin kunya su zo su haɗa kai da su su zauna to Allah tabaraka ta'ala ya ce a annabi Nuhu ya gaya musu wa ma ana bi talil mu'minin ni ban kasance mai koran mu'minai ba don talaucin su ko don wani abu nasu ni imanin su nake lura da shi in ina na illa nazirul mubin ai ma ana ni ban zamto ba in ji annabi Nuhu illa nazirul mubin sai mai gargadi mabayyanin gargadi ga wanda ba su yi imani ba shi ne abinda Allah ya kone muke gargadi قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم صفحا ونجني ومن معي من المؤمنين قالوا لئن لم تنته يا نور لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين الله تبارك وتعالى يسكب رجاء منا لكن النبي نور شيء النبي نور سوكا فرنسكا سي قالوا لئن لم تنته يا نور كي نور إذا انضبط حنبا amma ta ƙuri rana daga abin da kake gaya mana da ta ƙunan na minal marjumin za ka kasance daga wanda za a jefe shi da duwatsu ma'ana za su jefe shi da duwatsu su kore shi ko su kashe shi ƙala nuhun sai annabi nuhu ya ce rabbi ya ubangiji inna qaumi kazzabuni sani mutane na ba sun sarrafantar da ni sun karyatar da ni sun karyatar a sun karyata ni fafta baini wa bainahum fata ya ubangiji hukum kai hukunci baini wa bainahum tsakanina da su fatan hukunci wa najjini ka kuma kubutar da ni وهم هي دور تسكية تاردني من المؤمنين للمؤمنين كثيرا تدم لقشر المؤمن كامرين قال تعالى سيو بنجد يتي فأنجيناه
وأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
ونجني ومؤمن من المؤمنين آه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباغين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وأنا الله تبارك وتعالى ya yanki kissar da yawa kamar a cikin suratu hudin ya kawo ta da yawa sannan a cikin suratu nuhin ya kawo kissar a ciki a lokacin da ya yi kira su ya kira su zo su imani ba su imani din ba kamar yadda kullum ake faɗa ƙur'ani ya tabbatar da cewa ya daɗe ya shekara dubu hamsin yana kiransu a kan su imani din to da abin ya gagara imani din kenan ya zama bai fi mutum tamanin ne suka yi imani da annabi nuhu ba tsawon waɗannan shekaru gaba ɗaya mata arba'in maza arba'in su kaɗai ne a cikin shekarar dubu ba hamsin suka imani da annabi nuhu to da abin ya gagara aka gaya masa cewa to yanzu gan lan yumina min qaumika illa man qadama yanzu kan babu wanda za su sake imani a cikin mutanenka sai wanda suka riga suka imanin nan kawai da ya tabbatar da haka nan ne ya yi maganan a yi hukunci tsakaninsa da su a kuma tsayartar da muminan da suke tare da shi shine a cikin suratul nuhin yake cewa rabbi la tazar على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدل عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا akan Allah ya halakar da dukkan waɗannan kafirai kare bar koda gida guda ɗaya na kafiran nan dukkan sai halaka su to shikenan da Allah ya karbi addu'arsa shine ya ce masa yayi jirgi to wasina'il fulka bi ayunina wa wahina ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون sai aka masa aka gaya masa haka nan ne ya koma ya nemo itatuwa yadda zai jirgi din to har ainihin aka dinga masa istizai akan maganar jirgi din wa yasna'u al-fulk wa kullama marra alayhi malaw min qawmihi sakhiru min qala in tastaru minna fa inna nastaru minkum kama kuntum menene tasfaru to shi kenan da ya nema zai jirgi sai suka koma suna ta masa nuhu daman kai ka iya kafinta ka ce Allah ya aiko ka da kafintancin ka rike bai bi ba to haka suka ringa masa wannan izgilanci sai yake cewa to idan kuka mana izgilanci mu ma za mu zo mu rama abin da kuka mana to har dai aka yi jirgi aka gama kamar yadda wasu isoshin suke bayarwa sai suka mai da jirgin nasa ma wurin biyan bukatarsu sai Allah ya jarrabe su da wani ciwo kamar ainihin kasuwa to wasu daga ciki sun je biyan bukatarsu daya sai dan fada ciki to sai kasuwan jikinsa duk inda bayan gidan ya taba sai kasuwan nasu ta wannan wajen sai ta warke sai su gane a sai magani ne na kasuwa ke abin nan sai suka dawo su suka zo suka wanke jirgin suka tafi suka gyara shi koma kamar da shi ne nan Allah sai umarce shi ya ɗauki jirgin ya raba shi wajen mutane da wajen ainihin dabbobi aljanu da sauransu duka da shi yasa a nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhur ma'ana sai muka kubutar da annabi nuhu wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi fil fulkil mashhur a cikin jirgin ruwa wanda yake cikakke wanda ya cika da mutane ya cika da dabbobi ya cika da tsuntsaye an yi shi hawa hawa ne to shine Allah yake faɗan wannan summa aghraqna ba'd al-baqin Allah ya ce sai muka dulmuyar da sauran a cikin ruwa wanda ba su imani din ba nan ma in ka koma cikin wasu surori nan ne zaka ji Allah yana faɗan cewa batun ruwan وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بآينا كذلك نجزي كل آمين كل آمين جزاء لمن كان كفر تو aka faɗi yadda ruwan ya ringa yi ya zo daga sama wani ya gugu daga ƙasa tun da daman an gaya masa cewa zai ga alamar ruwan zai fara fitowa a ta ƙasa ta ainihin wajen tanderun wata mata wadda take tuya to kuma haka anan aka fara ganin ruwan ya fara fitowa yana ta kulkulowa yana ta kulkulowa daga ƙasa a yanzu ta sama sama da ƙasa duk aka ta ruwa din to aka mamaye shi ne Allah ke cewa a nan sun ma'agrar na ba'adun baki sannan sai muka juyar da ainihin wadda suka saura daga cikin mutane wadda ba su imani wadda ba su shiga cikin jirgin ba inna fi zalika da aya inna la ayatan Allah ya sai lalle akwai aya fi zalika cikin abin da aka ambata na tarihin annabi nuhun nan wa ma kana aktsaruhum mu'minin sai dai mafi yawa daga cikin mutanen annabi nuhu ba su imani ba وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك تنو بنجدنك إن جاء الله تبارك وتعالى كي قال صلى الله عليه وسلم لهو العزيز والله وهو عيني shi yake da iko wajen azabta kafirai ya dulmuyar da su in na ruwa ne in na tsawa ne to shi ne yake da wannan ruwa ya kai arrahimu kuma shi wannan ubangiji shi ne mai jin kai ga muminai a ainihin a cikin lamuransu gaba daya
كذب عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
كذب العاد من المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون Allah tabaraka ta'ala sai sake biyo da mu kissar a ainihin adawa wadda suka karyata dan uwansu annabi hudu anan dai cikin suran za a ta ba mu kissoshi ne sai har mun samu annabawa guda bakwai su ne za a kistanta da tarihin su a sunan mun yi na annabi musa alaihi salatu wassalam mun yi a mun yi na annabi ibrahim an yi na annabi nuhu go sannan ga na annabi hulu yanzu za a yi na annabi salihu za a yi na annabi shu'aibu in ka duba dai za ka sami su guda bakwai ne wadda a jere ake ta ba da tarihinsu cewa ka zabar ka ba ƙaunin ka ba ƙaunin ka ba ɗin nan su guda bakwai ne to ka zabar adu lil mursalin haka nan adawa su ma sun sarefantar da manzanninsu isar lahum aqum hudun la tattaqun iz yayin nan da aqum dan uwansu hudu yace da su ala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba ku imani da shi inni ba ni in ji annabi hudu rasulun lakum manzo ne a gare ku aminin kuma amintacce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa tsiuni ku yi bayya gare ni a cikin abin da nake isar muku na Allah ta sakon Allah ta bara ka ta'ala وما أملكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين شيما النبي هود kamar yadda annabi nuhu ya gaya mutanensa ya ce wa ma asalukum alaihi min ajrin wa ma min ajrin babu wani lada as'alukum da nake nema alaihi akan isar da wannan sako in ajriya aini lada na bai kasance ba illa ala rabbil alamin sai bisa ubangijin talikai shine zai bani ladan wannan isar da sako din inji annabi ko da yake gawa adawa
أتبنون بكل ريع آية تعبقون وتتجهون مطانع لعلكم تخلدون أتبنون بكل ريع آية تعبقون وتتخذون مسانع لعلكم تخلدون sai annabi hudu yana yi wa mutanensa wa'azi a cikin wa'azin da yake musu sai yake cewa yanzu a tabbuna bi kulli ri'in ayatan yanzu za ku dinga gina ainihin gini ayatan bina'an alaman lil wato wani gini wanda yake bi kulli ri'in a dukkan wuri wanda yake madaukaki ku dinga gine-gine masu kyau wanda ta basuna kuce wasa kuna izgilanci da waɗannan gine-ginen shine abin da za ku shagala da shi ba imani da Allah ba saboda shi mutanensa sun kware da iya gini sun iya gine-gine wadda a zamaninsu babu kamansu to sai suka shigala da wannan suke alfahari da shi saboda tsananin karbi da dama ta basira da Allah ya musu na wannan to sai yake musu wa'azin cewa kas shigala da waɗannan abubuwan su manta da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa tattaqizuna masani'a kuna riƙan wato wurare da kuke gyarawa a ƙarƙashin ruwa wato suna tona kamar ko duwatsun misali su sa ruwa a ƙarƙashin ƙasa saboda isa suna yin abin da sun ga dama Allah ya annabi Hudu yake ce musu kuna yin wannan la'allakum taquluna ka ce ku kamar za ku dawwama a cikin wannan duniya ba za ku mutu ba
wa idza badashtum badashtum jabbirin fattaqullaha wa atiun wa idza badashtum batashtun jabbirin fattaqullaha wa'dhu kuma har yanzu annabi hudu yake musu wa'azi yace wai za batashtun haka ne idan za ku yi kamu ku yi rubu ko ku yi kiza batashtun kuna ainihin kamu da ka irin na jabbirin mutane wanda suke masu tsauran kai ba kwayin abu da sassauci saboda wato isa ta ƙarfi da suke ji da ita suna ji da ƙarfi to duk abin da za su yi sai su ta amfani da ƙarfi na hauka haka sosai fattakulla annabi hudu ya suke guji tsoron allah fi zalika cikin abin da kuke aikata wannan wa atiuni ku yi biyayya gare ni fi ma amartukum bihi a cikin abin da nake umurtan ku da shi واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون annabi yahudu ya ci gaba da musu wa'azi ya ce fattakullah ku tsoron Allah ba ku yi biya gare ni wattaqul ladhi amaddakum ku ji tsoron ubangijin nan da yake da ɗanku da ni'ima yake muku ni'imomi bi mata malura da abin da kuke aikatawa amar da kun ya daɗe ku na bi al'amin da ni'imomi na dabbobi ƙananan dabbobi wa banina ya daɗe ku da ni'imomi na ƴaƴa wajen natin kuma ya ba ku gonakai da yawa wa uyunin da idan nuna ruwa wato koramai nan ma ya ba ku da yawa kuna da waɗannan abubuwa kuna jin daɗi kuna da 'ya'ya kuna da dabbobi kuna da gonakai kuna da ainihin koramai na ruwa duk wannan ni'imomi ne fa da Allah ya yi muku inni akafu alaikum azaba yawmin azim إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوأت أم لم تكن من الوائلين inni akafu alaikum عظيم قالوا سواء علينا أو أصاب لم تكن من الواعظين sai da ya musu wannan wa'azi ya kira su akan zo su imani su mutanen annabi hudu sai suke cewa yake gaya musu inni akafu alaikum ni fa ina korace muku azaba yawmin azimin azaban wata rana mai girma fil duniya a nan duniya wa fil akhirati da kuma lahira in asaitum muni idan kuka saba mini akan wannan umarni da Allah ya bani qalu sai waɗannan kafirai suka amsa wa annabi hudu suka ce masa sawa'un alaina aw asta'am lam takun min al-awa'idin ai daidai ne mu a wajen mu da kamar wa'azi da karka mana wa'azi duk daya ba ma jin abin da kake faɗa am lam takun min al-wa'izin ko ma ba ka kasance daga cikin masu wa'azi ba to mu fa ba za mu iya kiyaye wa'azin naka nan ba da ma ka daina ka bari ya إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين in hadha illa khulqul awwalin wama nahnu bimu'azzabin sai suke ce masa in hadha ai shi wannan abun da kake korita mu cewa za a mana azaba mai girma kana cewa ah, za a mana azaban nan ai ba wani abu bane sai irin wato kirkiran maganganu ne irin na ƙarya na mutan farko wanda aka yi wa wasu can baya irin wannan ne kawai ke gaya mana ai mu ba ba ba mu yadda a cewa za a yi tashin alkiyama ko za a yi wani abu ba duk ba mu yadda da shi ba duk wannan kamar wasu ƙaryace ƙarshe ne irin na mutan farko da ke gaya mana wa ma na nuna mu'azzabina ko Na'am.
kuma ba mu kasance wanda za a yi wa azaba ba mun ba wani azaban da zai same mu فكذبوه وأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم shikenan sun karyata annabi hudu sun ce duk abin da yake faɗa ba gaskiya bane babu azaba ba abin da zai iya samu su Allah taba- tabaraka wa ta'ala yake cewa fa kazzabu sai suka sarrafantar da annabi hudu da wannan azaba da yace Allah zai musu to Allah ya ce fa ahlakna mu sai muka halaka su fi duniya tun anan duniya birrihi da iska kamar yadda yake faɗa a cikin ko suratul haqqa ne yana cewa wa am wa amma adu fa uliku birin ko sarsarin atiya sakara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma wato wata iska aka musu kwana bakwai a jere iskan mai karfi aka musawar suna ji da karfi suna ji da isa to Allah sai turo musu wata iska mai karfi wadda take jijjiga su ta daga su sama ta wila su ta ainihin fado da su sai ka gansu suna faduwa a kamar yadda Qur'ani yake cewa ka ajaz naqlin munqayr kamar ainihin kututturan dabino wadda aka tumbuke shi ya fadi to haka aka ringa jefar da su ana fadar da su tunda su suna ji da karfi to sai aka turo musu wannan iska din mai karfi shine Allah yake cewa fa alaqnahum sai muka halakar da su ma'ana da wannan iska din kenan inna fi zalika laaya sannan dai akwai aya abun lura abun izina cikin tarihin waɗannan adawa mutanen annabi hudu wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa mafi yawancin su ba su imani ba wa inna rabbaka sani ubangijinka lahul azizur rahim shi wallahi shine mabuwayi wanda yake iya azabta kafirai kamar yadda ya azabta waɗannan adawa da suka saba wa annabi hudu ar-rahim kuma shine mai jinkai ga mumine kamar da ya jinkan wadda suka yi imani da annabi Nuhu wannan ubangiji shi yake haka ubangijin ka كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ولا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عند يد الله يدمتنا annabi hudu wanda suke adawa yadda aka halaka su bayan nan Allah sai ke ba mu labarin kuma annabi mutanen annabi salihu su ne samudawa yace kazzabu samudul mursalin su ma samudawa sun ƙaryata manzanni a yaushe isqala lahum aquhum yayin da dan uwansu salihu annabi salihu ya zo musu da ainihin saƙo na Allah tabaraka wa ta'ala yake ce musu ala tattaquna ma'ana ala tattaquna Allah shin ba za ku ji tsoron Allah bane inji shi annabi salihu yake gaya musu saboda shi annabi salihu dan uwansu ne ya rayu shi ma kusan shekara ɗari biyu da tamanin tsakaninsa da annabi hudu ainihin shekara ɗari ne tsakanin annabi salihu da annabi hudu shi annabi salihu ya rayu kusan shekara ɗari biyu da tamanin shi ma sai ke gaya mutanensa su ji tsoron Allah ya ce inni lakum rasulu lamin ni fa manzon Allah ne gare ku kuma aminu amintacce wajen isar da wannan sakon Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa atiuni fi biyya gare ni wa ma as'alukum alayhi min ajr ba na neman lada a gare ku a wajen isar da wannan sako in ajire illa ala rabbil alamin iyaka dai lada na a wajen wanda nake nema shine rabbul alamin ubangijin talibai da ya yi mu أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل موضوعها عظيم
أتدركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونقل طلعها عظيم النبي صالح yake wa'azi wa mutanensa shi ma yake cewa a tukurakuna fi ma haruna aminin yanzu kuna zaton cewa za ku bar abin da yake nan cikin duniya na daga alkhairi kuna amintattu abin zai dawwama ba zai canza ba haka kuke tunani za ku kasance fi jannatin uyun a cikin gonakai da idandunan ruwa koramai haka abin kuke tsammanin kuke tsammanin zai tabbata wa zuru'in da cikin tsirrai daban-daban wa naqlin da ainihin dabinai wadda ɗan'uha hazim wadda ɗanɗanansa yake da daɗi yake da taushin daɗin hadiya yake da taushi kuna tsammanin wannan abun zai dawama a duniya ne ba za ku yi imani da Allah ba
وتنحتون من الجبال بيوتا طريق فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المكرمين وتنهتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وابيون وتنهتون kuma kuna tsammanin wannan wato fafe ainihin duwatsu da kuke yi kuna yin gida farhina kuna masu alfahari da yin haka kuna ganin wannan abin zai dawwama ne fattakullah abinda nake muku wa'azi dai ku ji tsoron Allah واطيعوني كذي غريني فيما امرتكم به اكن abin da zan umurce ku da shi shine abin da nake kiran ku da shi anan idan muka duba cikin kisoshin nan na musamman annabi hudu annabi salihu da sauransu aksariya Allah ya musu ni'imomi da yawa amma sai suka butunce wa ni'imar suka kafirce to abin da ya biyo baya kuma shine azaba to kuma har yanzu har koyaushe kowane ɗan adam idan dai Allah zai ma ni'ima ka manta da ni'imar da Allah ya ma wajen gode masa ka yi mutunci to fa kai ma ka sani abin da zai biyo baya ba zai daɗi ba saboda daman ɗan adam kullum ana jarrabarsa da ni'imatun ne ko ni'imatun niqmatun azaba ni'imatun ni'ima na jin daɗi to cikin wa'annan biyun ake jarraban ɗan adam ko dama a jarrabe ka da babu ko a jarrabe ka da akwai to amma malamai sun ce aksariya duk mutumin da ake jarrabansa da akwai bai cika kaiwa ba kamar mutumin da ake jarrabansa da babu saboda ita ni'ima takan sa wa ɗan adam ɗagawa ya ga cewa ya kai wani matakin da kamar komi ma fi ƙarfinsa ya fi ƙarfin komai to sai ya zame ya shiga halaka to amma jarrabawa ta babu to ita kullum mutum yana zai ji jarrabawa ce da ƙaunar ubangiji ya kawo masa canji sai ya ƙara komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa yawanci wanda aka jarrabe su da babu sun fi sha akan wanda aka zarrabe su da ni'ima su ba su cika sha ba to kaga nan duka Allah ya ba su ni'imomi da yawa shi ma ga annabi salihu a nan ya faɗi abubuwa na ni'imar da Allah ya yi mutanensa irin abubuwan da suke ta alfahari da shi ya musu gidaddaji ya musu gonakai ya musu idindinar ruwa ya musu shuke-shuke komai an musu amma su yi imani da Allah shi ga mahaifi tuwar wannan ya zama ni'imar ta zama ni'ima ta zama azaba ke to shi yake cewa wala tudiyu amral musrifina kada ku biyayya ba ku bi lamarin wanda suke ketar iyaka akan abin da Allah ya musu الذين يفسدون في الأرض ولا يفلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية وفأت بآية إن كنت من الصادقين فيما دي النبي صالح kamar yadda mutanen annabi hudu suka gaya masa haka shi ma duk suke ta faɗa saboda daman kafircin milla guda ɗaya ne tabarki guda ɗaya ne shi yasa ba Allah da kansa idan kafirai suka yi kafircinsu na zamani daban-daban sai ka je yana cewa a tawasau bi sai Allah da kansa ce balhum qawmun tabun shin wai su kafiran nan kan wasiya suka ringa yi wa junansu akan maganganu miyagun maganganun nan na kafirci wasiya suka yi wa junansu ne a tawasobi sai Allah ya ce a bal bari qaumun taghun sun kasance mutane ne masu ƙetar iyaka to ƙetar iyakan nan da zawatan ita ta kawo musu abubuwan sai suka ringa tafiya iri bai daya tunda duk dagawa suka yi sun ainihin kaurace Allah tabaraka wa ta'ala to kaga dai mun ce tsakanin annabi hudu da annabi salihu ya kai kusan shekara ɗari amma raba duk maganganunsu da irin tsarin kafurcinsu duk ya zo iri ɗaya shi ne a nan suke cewa da shi allah annabi salihu yake cewa kas zamto mutane masu ƙetar iyaka ya ce allazina yusilu da filardi su ne waɗannan wanda suke barna a bayan ƙasa suke saba wa allah wala yuslihuna ba sa kyautata ainihin biyayya ga wajen yin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala qalu da ya gaya musu wannan wazi sai suka ce innama anta min al-musahharin kai dai muna gani kamar kana daga cikin wanda aka dan wutar da hankalinsu aka musu kamar sihiri haka da wai su suna ganin sa cikakken mutum amma yanzu dai suna gani kamar akwai abin da ya shiga hankalinsa innama anta min al-musahharin sai suka ce masa kai ma anta illa basharun musuluna kai ba ba ka zama kowa ba kai mutum ne fa irin kaga su ma wancan sun ce masa ma anta illa basharun mithluna wayannan ma sun zo sun ce ma anta illa basharun mithluna to kaga kullum ana faɗin cewa wannan kalmar ka gabawan Allah ko waliyin Allah ne ka ce kuna daidai ka samu kuskure ba annabin Allah ba ai ba waliyin Allah ba ma ko waliyin duniya ne in ka ce kana daidai da yanzu a ce mai girma gwamnan gombe ka ce ai dan gombe ne yana shi ma dan najeriya ne dan gombe ne misali kai dan jeka da wari ne ka ce ai kai ma dan jeka da ai shi mutum ne kaman ka kaga ba za a saka cikin masu hankali ba saboda me yasa saboda akwai wata ni'imar da Allah ya yi masa wanda bai ma ba ba daidai kuke ba to a harkar duniya ballantana harka ta lahira bayan Allah waliyai kaga mutum yana faɗan maganganu akan bayan Allah wanda suka ƙara rayuwarsu cikin istighfari suka ƙara rayuwarsu cikin salatin annabi suka ƙara rayuwarsu wajen koyi da annabi komi nasu na Allah kaga mutum bai taki komai ba yana zagin su har ma ya kore su a cikin musulunci kuma yana da'awar shi musulmi ne kaga wannan akwai hatsari a cikin to ballantana kuma a ce annabin Allah kaga su kafirai tunda kafirci suke tare da yi ba sa ganin cewa annabawan wayan su ne to shi yasa suke cewa suna daidai da su to kaga bai kamata musulmi kuma ya ce yana daidai da annabi ne misali mutum ne kaman kowa ba kaga wannan kuskure ne babba Allah ya kiyaye ma anta illa basharun musulma fati bi ayatin sai suka ce wa annabi salihu in dai da gaske Allah ya aiko shi shi annabin Allah ne to ya zo da wata alama ta mu'jiza wadda za ta tabbatar cewa shi annabin Allah ne in kunta min as-sadiqina in ka kasance kana daga cikin masu gaskiya akan Allah ya aiko ka to ka zo mana da alama
قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب من معلوم ولا تمسوها بقوي فيأخذكم عذاب يوم عظيم
أها إن كنت من الصالحين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم to shikenan sun nemi ya kawo musu aya sun ce inda gaske shi Allah ya aiko shi Annabi Salihu to ya zo musu da mu'jiza sai ce to me suke so a musu wanda za su tabbatar da cewa ainihin shi Annabin Allah ne sai suka nuna masa wani katon dutse suka ce wannan dutsen muke so mu ji ya yi naƙuda ya haifi taguwa macen raƙumi kenan ko ya haifa mu gani bayan ya haifi wannan taguwar ita ma ta haifu in ka mana wannan mun yadda kai annabin Allah iya nan ya roƙi ubangiji ya ce yana roƙon ubangiji ya masa don ya zama mujiza gare shi shikenan suna wadda suka nemi abin suna gani sun ji nishin dutsen ya yi naƙuda na aihuwar taguwar suka ganta sannan ita ma a lokacin ta aihu yarta duka suka gani amma ba su imani shi ne da aka yi wannan sai yake ce musu hadihi na fatullah wannan taguwa ce ta Allah taguwar Allah ce laha shirku amma ga sharaɗi tana da sha ruwa tana da rabo na shan ruwanku ko a garin nan wala kun shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da ranar sha wanda yake sananne sai aka raba musu yau za ta ita ne kaɗai za ta sha ruwan garin amma za ta raba musu nono ranar nono za su sha duka za ta je ƙofar gidan kowa ta tsaya ka tatsi nono ka ajiye na misali wa gobe idan ba ranar shan ruwan ku bane nata ne to sai ka ajiye na gobe kenan to haka aka dinga musu su ba suka nemi aya kuma aka musu wannan abu to sai annabi salihu ya ce to amma ga sharadi daga Allah wala tamassuha bisu kada ku yadda ku shafe ta da wani mummunan abu wanda za ku cutar da ita fayaquzakum azabu yawmin azim in kun yi haka azabu yawmin azimin azaban wata rana mai girma fayaquzakum zai kama ku in kun yi haka akwai a cikin wani surorin kuma za ga fayaquzakum azabun qarib ko kuma fayaquzakum azabun alim ne ne guda uku ne dai haka to duka dai ya zo a cikin alkur'ani cewa in kuka taɓa ta sharaɗi to azaba zai zai same ku فأمروها فأخبروا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين shikenan ana nan sai suka ce sun gaji ya za a yi a hana su shan ruwa wata rana a cikin taguwar cikin za su sha to sai suka yi ta kokarin ya za a yi su yi maganin wannan lamarin shi ne suka ce suke shawarwari aka samu wani da ake ce da shi kuda a cikinsu wadda shi suka sa ya je ya soke ta annabi salihu baya to lokacin da a soki uwar sai ta yi kuka sa uku ta yi kuka sa uku ita ta mutu yadda kuma sai ta gudu sai ta koma inda dutsen da uwarta ta fito sai dutsen sai ya bude sai ta koma sai ta shiga shi kenan annabi salihu ya dawo sai aka gaya masa ga abin da ya faru sai ci to me ya faru da ita taguwar da hakan ya kasance sai aka ce lalle ta yi kuka sau uku kafin ta mutu sai ce to notice ɗin ku kwana uku an ba ku notice na kwana uku tamatta'u fi dayrikum salasata ayyam salasata ayyam ko zalika wadun ghairu maqsud sai aka ce to iya kwana uku aka ba ku notice daga nan halakan ku zai zo to shine ya zama ina tsammanin laraba ne alhamis ne juma'a aka aka halaka su in dai ba na manta kwanakin ba to shi kenan fiskar su ranar farko ta yi ɗan fatsi-fatsi ta yi baƙi ta yi ja to aka aiko musu da azaba su ɗin ma kamar yadda ainihin ƙur'ani ya faɗa rinko fama sanubu su ƙoli ko fitari yaro su ma aka halaka su da ita iska su ma mai ƙarfi wadda aka halaka su faƙaruwa fa'azuwa na dini faƙa da rumul azab nan sai azabar ubangiji ta kama su wanda aka musu alkawari aka halaka su da wannan iska ne inna fi zalika la'aya sanin lai akwai aya a cikin wannan kissa ta annabi salihu da mutanensa amma wa ma kana aksara wani ne Allah ya ci ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk da abin da ya faru nan mafi yawa da cikin su su imani wa inna rabbaka sani ubangijinka lahuwar azizun rahim wallahi shi ne mabuwayi mai iya azabta ainihin kafirai rahimun kuma mai jin kai ga mumminai wanda suka imani da annabawan da ya haifu كذب قوم لوط المرسلين إذ قال له أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الله تبارك وتعالى ليقوم كستنتا منا تاريخ النبي صالح da mutanensa san mudawa yadda suka karyata da abin da ya biyo baya Allah sai ƙara ba mu kistar annabi Lutu ya ce kazzabar ƙaunar Lutu ne musulun ƙaunar Lutu mutanen annabi Lutu su ma kazzabar al-musulun sun ƙaryata manzanni iskara lahun akwai yayin da ɗan uwansu Lutu annabi Lutu yake cewa ala tattaƙuna shin ba za ku ji tsoron Allah ba ne inni lakum rasulun amin hakika ni manzo ne amintacce wajen isar da sako gare ku wattaqullaha fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa atiuni ku min biyayya wama asalukum alayhi min ajr ba na tambayin lada ba na bukatarsa a gare ku wajen isar da wannan sako in azne illa rabbil alamin ni lada na ya tabbata ne a wajen ubangijin talikai Allah tabaraka ta'ala أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أتاتون الزفران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون النبي نو النبي لوط yake yi wa mutanensa wa'azi ya ce a tatunan zukurana yanzu ku za ku ringa zai cewa mazaje min al'alami ne daga ainihin halitta cikin mutane ku ringa zuwa mazaje wanda su ne suka fara yin wannan mummunan aiki a duniya gaba daya su mutanen annabi lotu na zuwa maza suna barin mata wata zaruna ma kalakalakum rabbukum kuna barin abin da Allah ya halitta muku ubangijinku min azwajikum daga matekunku kuna barin su kuna fuskantar maza bal antum qaumun adun bal bai antum ku dai qaumun mutane ne aduna mutajabiruna halal ila haram wanda kuke ketar halal kuna fadawa kuna aikata aiki na haram wannan shine mummunan aikin da mutanen annabi lutu suke yi Allah ya aiko shi don ya musu wa'azi ya hana su yayi kenan to alhamdulillah akwai eh to kuyi mana ne ban duba su ma amma zai yi wata kila ba za su alhamdulillah da zaka da kiri mai tambaya da cikin gida ne yake suna bin liman ne a sika a sallah sai aka yi wuta shi ne za su ɗaura su ci gaba da sallar su ne ba su bin liman ba su yi gini a kai ko kuma za su yanke sallar ne su yi da sabuwa.
mata ko maza eh Mata, eh to idan mata ne da rurin bin sifika ya kama su su wannan malamai sun ce za su yi ƙarin sallar su ko ba da sai su ci gaba da gani da aka tsaya ɗan sai su ƙari su amma da mutum kan baya da uzuri ya ko ya kamata ya kuma sallar su
alhamdulillah, na da kuma yana cewa a kan kallon da ya ne hukuncin da ne da ya sarki da ya cikin wasu ne ya azumin sa.
mafarki a cikin azumi baya taɓa azumi ba zai taɓa azumi ba in dai mafarki mutum ya yi shi kenan kawai sai ya wanka ya ci gaba da azuminsa ba abin da ya shafi azuminsa da mafarkinsa in dai mafarki ne babu wani abu azumi sai na nan
na da kuma yana cewa a kan wata lauru mutum da yake aiki na da kuma aikin kuma shi ne ya ce wa da za su da ya sana ne ne ya ce na a wajen
to a yi ziyara na annabi sallallahu alaihi wasallam dai abu da yake sananne sallama aka yi maganan cewa zahirin al'amari in ka zo daura da shi ka yi sallama a gare shi a matsayin girmamawa sannan kuma akwai abubuwa da yawa da ake yi wadda malamai suka fitar wadda na asrar wadda za a dinga yi na karantawa ya danganta da kusancinka da annabi saninka da shi da kuma abin da ya shafi abubuwan da Allah ya sanar da kai akan wannan amma dai in ka zo sallama sai shi ne wanda malaman fiqhu suka yi magana cewa in ka zo za ka yi sallama a wajen in ka samu dama kuma za ka ta salatai ga annabi din tunda ka zo inda abin yake ka yi hadiya zuwa gare shi wannan ma babu da ya fi insha Allah ai alhamdulillah wannan faɗa daidai Allah ba mu ladansa wannan kuskure Allah ya ba ta mana Allah ba shi kuma ta yanta cikin wannan watan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya ma Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu kowa kan sana su lafiya Allah ka fi shi jinke alhamdu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma ulik والخاتم لما سبق معكم والحق بالله القرآن إلى صراط المسلمين وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين